بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا بهذا المهضي ولتعتف بنبرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya zama mu a wannan makaranta mai albarka pilot secondary school kumbo a local government of the state a yau 27 ko 27 27 ga watan januwari miliyariya 2019 wadda muka haɗu a wannan hall na wannan makaranta ba don komai ba sai don gabatar da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wadda aka saba gabatarwa duk wata shekara saboda haka ba tare da bata lokaci ba lokaci ya riga ya tafi an riga an gabatar da kuma majalisi da ya kamata a gabatar daga bakin ɗaya daga cikin shugabanni na makarantun maulana shehi hafiz sa'idu hassan fatis kuma ya gabatar da majalisi a wannan farfajiya muna fata allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa manzon Allah ya karbi abin da aka yi mai farin ciki da shi ranar gobe albarkar shi tijjani da lalata a gurguje duk littafi faktor kare kawai za mu shiga cikin mawajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wannan littafi mai albarka da muka saba karantawa a dukkan mawajen mu shine ishiriniya ta alfazazi radiyallahu anhu da ibn al-muhayyab radiyallahu anhuma wadda za mu rera da kuma yadda aka saba bayan rerawa kuma sai mu fassara tare da takaitaccen bayani insha Allah tabaraka wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim salatu wassalamu ala fatil khatim haqqa qadrihi wa taril azim la ilaha illa la ilaha illa allah
الجواد من الرعد الليلة ولا سيما في موكب الودن والأرض لنسيبنا أرجو إليها وصلاها فرسول ربي أن يقدر صلعها وإلا يدعينا لدنيا أصولها فاتنا بها يدكبرها لنا من يرضى لك ومن يرضي لنا قدم الربان ترى مصوفا لتمرين بلا ترى لك مرابا ولما تلا بالدين ذاك ومنصبا ضربنا إليه عيسى ومغربا وبالناس مغضوب ليلني عن الناظر جلدوا بالألجون غدا فوقا لباب غدا في وجه مغضوب لا قال فيا لا مشوك لا ينام تأرقا كرام عشاء يستدير تشوقا فالمريم والأقدار تلعب بالنقض ليلا تبارك من صدرك لا تعبه ليلا حبسوا خطاياه درب ذنوبه أما شار من يبكي لفت أبيه لو أنتم الأوزار تذكروا لو أنكم الأوزار إلتم به ووجوه إجلال الغروبات والقرب مجرر بجنة أي جنات فلوبان أبدين زاروا دون منات تعطيل فربان أو تغل بظلات نجي أو نارا طول منات بقرب الأولى مريم بلد والصورة جمع فيلا أزد لكم في قدم بي وعيبات أثره مع الطيبة كل كيفات ومدى يدي بعد صاحب شيبات دللت بفوت العسل من طيب طيبات أصبحت وغفا لا أجئ ولا أمضي ولا يأسى إن دارات وظائف فقد كذب الأعمال واليأس كذب لا وإذا بكى من هذا وهو غائب لا صوت عن الفول الذي هو واجب لا صلوات تلوي الضرورات بالباطل لا لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا illallah
سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق على هذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر الجار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين maulana imam alfazazi da shi da uwansa ibn al-muhayyab radiyallahu anhuma kamar yadda ah, ah, muka yi karatu jiya a makarantar da ta gabata ta jauroji jesus jauroji mun shiga wannan harafi na radi a cikin wannan littafi mai albarka ishiriniya suka ci gaba da yabon annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kuma faɗin darajojinsa da cikansa da isassa yace fa asmih bihi min mustadifin wa mut'imin fa asmih bihi al'ajabi ko mamaki na irin baiwa ko kace kyauta ta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin halitta Allah bai yi mai kyauta irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi ya- shi yasa yake cewa mamakin irin kyauta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min mustadifin wa mut'imin wadda kyautan ta annabi abun mamaki din yana bada ta ne min mustafe da duk mutum wadda ya zo neman a masa garar baki duk wadda ya zo a matsayin bako yana neman garar baki a masa kayan sauka na baki to zai samu a wurin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa mut'imin haka nan kuma duk wani mai neman abinci idan ya zo annabi muhammadu sallallahu zai ba shi abinci kamar dai yadda yake anan wannan murshidin wato mut'imin din nan ma'anarsa musta'imin ne kamar yadda mustafifin saboda kayan waka ce aka sa masa sin na abalaf kamar yadda mun riga karanta da wasu a sunan fikhi da ma tasirifi ilimin tasirifi to shi ma wannan yana da sirri saboda nuna ta wata wani masa ba amma ainihin sa musta ido duk da zai neman zai ci abinci da yin farfajiya a nemi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam zai samu abinci neman shi ne al'ajabin zamani na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a halin kasancewa sa mai shiryarwa da halitta da hadin wanda ke ɗaura mutane kan daidai ɗabibin likitan dukkan halittar Allah wanda yake mata magani mu'allimin annabi shine malamin halitta gaba daya kuma duk kaji yake da ilimi to ilimin wani malami ya koyar da shi malamin kuma wani malami ne ya koyar da shi kai ta bi kana tafiya malamin ma malami ne ya koyar da shi malamin ma malami ne ya koyar da shi ƙarshe dai za a je a cike akan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine malamin duka kenan gaba daya zahad yadahu durra an kulli muslimin yadahu hannaye biyu na daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam azahat ta gusadda ta nesadda abdurra duk wata cutarwa an kulli muslimin daga duk wani musulmi hannaye annabi sun gusadda sun nesata duk wata cutarwa duk wani cuta daga dukkanin musulmai da wasu ya danahum wato duk cuta ciwo na mutane da baya kafin mul'ini hannu can ƙarshe kira na mai ni'imtarwa annabi muhammadu sassana kamar yadda shi ibrahim ya kira shi da mul'ima ba su to karfi mul'ima hannu da Allah mai ni'imtarwa ne ya rada ta hau da ni'ima duniya da rayuwa la ana kullu wannan hannu mai kafa mai ilin din laha anahu wacce take ga kyamata kyamata ana daga istinkafi ne lan yastanki lan yastanki al masih an yakuna abdan lillahi wal malaikatu muqarrabun ko istinkaf shine nan laha anahu wacce take da kyama na an tuqibal fasqa bil qabdi tana kyamata wannan hannu na manzo Allah tana kyamar ta biyo da shimfudarwa da dankewa an gane wannan yaren ko hannu manzo Allah yana kyamar bayan ya shimfiɗa ya zuba arziki ya bayar kuma ya biyo da damƙewa ai hannu wani kan iya bayar wata rana zai biyo da damƙewa Ina- ana tambaya na bayarwa yana bayarwa wani lokacin an tambaya sai ya damƙe shi ya ce kai babu to hannun annabi na kyaman bayan basu shimfiɗawa bayarwa badawa daga baya ya biyo da damƙa in bayarwa wannan hannun tana kyaman wannan wannan hannu mai kyama biyo da damƙa bayan basku shimfiɗa tawallar kashfahu tawallar kashfahu ita ta jibinci yaye duk wata cuta duk wani ciwo na daga dukkan mutane kafin yadda ta sai na su mu ɗau halin su jama'a ba mu yi karatu ba mu ɗau halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na irin wannan abubuwa da muke ci amanun sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aminci ne ci ishi idan mal khawfu zada alal kara yayin da tsoro ya kore gabarin bacci lokacin da tsoro ya kai tsoro har irin tsoro da yake kore bacci na wani kana cikin tsoro ba bacci ba wanda ke tsorace ayat ba shi ba bace to irin wannan tsoro da ke kowace lokacin da ake ganiyarsa annabi aminci ne sallallahu alaihi wasallam in ka fake da shi in ka koma shi sai ka samu aminci da wannan tsoron da kake azizun annabi mabuwayi ne sallallahu alaihi wasallam wa an hukul kufr lokacin da alhali hancin kafirci yurgam ake turmuza shi fil bara inda fata ne cikin turbaya cikin kasa fil bura na kuma ake turmula hancin kafinci a cikin asirka kura asirka bara ƙasa turbaya kuma ne da da ya ɗauka amma na bace da mashi kafara da kawai wajen jawabin annabi mai kyauta ne sallallahu alaihi wasallam mai baiwa ne karimi a yaushe ka da wannan baiwan wajahadul ma'ari alhali ƙananan hari jahadul na tsanani المعل شيكو فن العالي سألنا فن يلسك بالكرة معنى آه ياسا أنا تنفر جفي دعنا shi ma na san sai da bayani ko annabi mai baiwa ne jawabi mai kyauta ne wajadul ma'al alhali a lokacin da yake kyautar nan alhali tsananin fari yusiku yana wato yana sa ana ɗanfara jiki bisa da ƙasa mana lokacin da fari ne fari duniya ta cika da yunwa mutane saboda yunwa har ba sa iya tashi su tsaya yunwa har tana kada su a ƙasa suna jikin suna ɗanfarwa da ƙasa to a lokacin da fari ya yi wannan ruwan to lokacin ne ma annabi muhammadu yake kaiwa shi kuma sallallahu alaihi wasallam da hukun annabi mai murmushi ne mai sakin fuska ne sallallahu alaihi wasallam wa aidil khayli alhali kafafuwan gaba na dawaki aidu alhannaye to amma abin da ake nufi kafafuwan gaba na doki na dawaki alhali ta asuru bil bara suna tuntuɗe da ƙasa kafafuwar doki na gaba suna tuntuɗe da ƙasa a ga wannan masu da bayani ko ya ko ko gani ya ke wani annabi mai sakin fuska ne baya ɗaure fuska alhali wato ma'ana ko da a halin fagen yaƙi lokacin da aka kakkashe mutane suka faffaɗo a ƙasa dawaki suna tafiya suna tuntuɗe da kawayyaki su a yana lokacin da yaƙi yi yaƙi an kakkashe mutane har dawaki suna tuntuɗe da kawayyakin mutane a yana lokacin da ya kamata a ɗaure fiska kowa ya tsube rinsa ya ɓaci a ga zuciyarsa da wato ransa a ɗaure fiskarsa a ɗaure to a lokacin da annabi murmushi yake sallallahu alaihi wasallam ma'ana ba wani hali da zai canza ko wani filin yaƙi ne da zai sa iskan manzo Allah ta daure ta daure ta daure ta daure babu wannan hali sallallahu alaihi wasallam yanzu bawan Allah ko ma ni kawai ka zabba wani ai in kana da kyan dariya ba sai ka kawai ta kika mata ne ba sai ka tsune kawai saboda ne ana ga kana dariya kai ba zuwa saka ba amma an zaba tsune ka kawai fista da kina sai ya shaka ta shi na hari hari to amma da ya da hali ko mun ne daga tinda dawaki sai tuntube da dawo wakila ya a lokacin ne ma za ka fuskar sa tana ma yana yana hali fara sallallahu alaihi wasallam mana ba abin da zai sa annabi ne wannan in ga ka dai shi ba ta Allah kai nan ya ga shi sallallahu alaihi wasallam fadulun annabi mai mai baiwa ne mai sakin hannu ne mai yawan kyauta ne shi fadul fadul zuba kyauta to fadul annabi mai zuba kyauta ne shi a yaushe ka zuba kyautar wa duk wawa wannan fa wawar hali ne sunansu amanin izama malkar guza da adilkara azizin wa wa an kurkufri alhali mana wawar aƙe wawar hali ne haka jawadun wa jadun mali shi ma wawar hali ne da hukun wa aijin kai ne shi ma dai wawar hali ne to nan ma badulun wa hakurul musulmi ya bukhar bil wabbi to shi ma wawar hali bazurin mai zuba baiwa ne wa sadrul muzni alhali wushriyar girgije ya bukhar tana ruwa bil wabbi da da walƙiya an gane ko nan ma sai an yi bayani eh sai an yi bayani bazurin annabi bai zuba kyauta ne wa fadrul muslim alhali mushriyar girgije ya bukar bin wabdi tana rowa da walƙiya ma'ana girgije kan in yi muku murmushi a yi ruwan sama ake samu ko amma girgije ya tsume kawai lokacin da hadiri ya ɗaura wani bakin girin ruwa yana saka wani lokacin da ya fara fari ɗago ya fara hukumomi shi shi giza-giza sai ka jini sai ruwa in kun yi dace haka ƙarƙara to annabi mai kyauta ne wa tagurul musulmi ya bukul a lokacin da wushiriyar girgije take rowa da wambi da koda da wankiya ai girgije sai ya fi rowar kiyar kudu an rowar kiyar sannan a yi tsammanin ruwa to lokacin da jirgin kowar iya ya iya ya tuwo da ya aika mana ruwa a lokacin annabi muhammadu yake zuba cuta sallallahu alaihi wasallam kafirun ya gane ulo da mina ila kafirun annabi mai lamuni ne mai lamuncewa ne da ila gane ulo da turmuza hanci da turmuza hanci na ila daga bakiya ko yaushe sai na surullahi la ilamuni na turmuza hancin bakiya muddin aka kama shi muddin aka kare fadarsa to ya lamunce mana tun da hancin bakiya har abada sallallahu alaihi wasallam da Allah kai ma ba Allah masoyin manzon Allah ka fake da tozarsa ka gani ka kankane masa ka gani ka tare fadarsa kullum dukkan makiyar da dai Allah ya tabu mu hancin su wallahi ya riga ya mu shine kafirun da irgami urufin da ita mai lamuni ne na turmu da hanci na daga makiya inda da shi maki da shi za'imun annabi mai lamuni ne ya ko samu ne luga biyu vocabulary ko kafir yana kurani kafila mai lamuni za'im shi ma mai lamuni amma akwai za'im na mai da'awa da'awar lalzi na kafa alayu a ku mai da'awar irin wancan ana ce masa za'im mai riyawa a ransa ba wadda gaske ba yana riyawa yana sato akwai za'im banda na wannan da muka faɗa na kafir lamuni akwai kuma na shugabanci na shugabanci وعلى به زعيم شيء با با زريعة بني با كما نشوفه أنت أنا شو أنت من شو أنت وعلى به زعيم eh, ba- na lamun ma'ana lamun can ina ji yusuf ne ko ko ya wani eh ana da yin zai na yi lamun yawa to shi ne saboda kai kana za'im a larabci wurin basara kaka ce duk za'im da kai za ka buga shi da shugaba ko kuma mai riyawa to akwai lamun ma malamunci za'imun manzon Allah ya yi lamuni bi sauƙin nasi da kora mutane annabi ya yi lamunin kora mutane hadiya ne don shiryarwa ilan guda zuwa da shirya jansu zuwa da shirya hana ya yi lamunin wannan annabi ya lamunin jan mutane kora mutane ya ja su zuwa da shirya sallallahu alaihi wasallam ra'ufun bihi annabi ya tsananin tausayi daga mutanen duniya halan a halin zaman duniya a yanzu kira shafi'u mu gada mai cewa su yawa a gobe kiyama a halin zaman duniya matsalin tausayi ne gare su da mu da kukun rahim a jin layar kuma shafi'u mu gada an awon shafi'in wa awon mushaffa'in dalilun annabi mai lamuni ne a da dalilun ai za'imu mai lamun cewa ne bi in qabil ibadi milamuri ne da tsamo bayan Allah minar raja daga halaka. Wala siya ba fi mawakifin wazni, especially a hara kenan, bellantana a filin tsayuwa, wanda za a yi awo na ayyuka, za a auna ayyukan bayan, wal arbi da kuma wurin bijiroto da ayyukan bayan. aure ayyuka da ficinto da su linafsi munan arju ilaiha usulaha linafsi munan raina tana da wani irin buri raina na wato ina da buri arju wanda burin da nake sa rai usulaha ilaiha kenan ina sa ran wato ranawa za ta samu saduwa da burin nasa an gane ina sa ran ita ranawa za ta samu saduwa da burin nasa shi ne arju ilaiha wusulaha dara'atu lirabbi na kankan da kai zuwa ga ubangiji na kankan da kai zuwa ga ubangiji an yi kaddira sulaha me yasa na kankar da kai din saboda Allah ubangiji na ya kaddara abun neman ran nawa abun fatan ta dai Allah ya kaddara mini fatan naka abun da take fata wa illa ya sha in kuwa Allah bai so ba fa na kaddaruwan abun fatan raina din fi dari duniya a nan gidan duniya in Allah bai so ba bai so ne ba husulaha in bai so tabbatuwa wannan burin nawa na rainawa din ba a nan gidan duniya to dara'a dara'atu na wato kankan da kan namu fil hashiri narju kabula a gidan a ranar taro kan narju kabula muna tsare kankan da kan namu ya samu shiga a wurin Allah ya sami kar'a a wurin Allah mana in ba in bai samu karbuwa a nan gidan duniya ba to ya samu karba a gidan lahira ka ku samu karbuwa dan me bi miknati man yurda ina magiya dan darajar wanda Allah da sannu zai yarda da shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa burin nawa ya samu karbuwa miknatu ay darajatu don daraja kenan bi miknati man yurda dan darajan wanda da sannu a lahira Allah zai yarda da shi wala sauka da tsika huna fatarda to don darajan wannan wani abun yardarwa wa man yurdi dan girman mai yardar da wanda za a yardar din Allah kenan don girman Allah kenan mai yardar da wanda za a yardar ne to Allah ka sa burin na samu karba fu'adi ma'ar rubbani sara musawwiran fu'adi zuciyata sara ta zamanto musawwiban mai dosa li kabri nabi'in mai dosan katarin zuwa ga kabari na babban annabin nan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam athar al-haqqa wanda ya zabi ya fifita gaskiya madhaban a matsayin matafiya a gare shi ya zabi gaskiya ta zama ya fifita ta a matsayin matafiya gare shi na tafi din ma'ar rukbani tare da karaka mahaya kenan zuwa ga wannan rauda din walamma talafi dini zatan wa mansiban yayin da ya ɗaukaka fiddini a addini zatan a jiki wannan siban da daraja sai na rasula ya samu ɗaukaka a addini da zati da matsayi daraja kenan da rabana ilai sai kuka tafi zuwa gare shi da rabana ya zaga masa rada na kai dariya إذا ضربته في سبيل الله ko ne farkon ayar ma can cikin misali ya da yanzu amur da zaramtu filar jiko ba ta bayyar a karatun bayyar ba yau ya yi da amur da zaramtu fi sabi lai ba ta bayyar ya yi da amur da kuma da zaramtu idan kuka yi tafiya ba da kuka duka ba yawa akwai zaraba na duka akwai zaraba na tafiya to shine nan zarabana ilaihi zarabana ilaihi isa sai mu tafi da fararen raƙuma zuwa gare shi al'isu hajjil is can ƙarshen alfurgar ko mai kora raƙuma fararen hajjil is ko hadi na haka da ne shi ya korawa mai kora fararen ra'uwa can ƙarshen labarin to da ranar ilil isa sai muka tafi muka tafi da ra'uwa muka su kwanar da ra'uwa kenan izuwa ga raudan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shaɗan wa magriba gabar da yamma ko idan duniya da muka banci girmansa da darajansa na zatinsa kawai sai muka ta su kwanar da ra'uma muka ta su kowa mana tare da ra'uma muka tafi in zuwa ga raugar mazalar su sama wabin nasi magududun amma abun mamaki a cikin mutane wabin nasi a cikin mutane magududun ina ne akwai abun damkarwar ragama akwai wanda aka damke ragamarsa na ra'umin nasa ya gagara tafiya shi mai maganin kenan an gane wafin nasi makabubin ina a cikin mutane wanda abin damkarwa ragama tara kuminsa anin na hajji gabanin zabura a tafiyoyin mazauna yare shi mai maganar ne sai ya yi yayin hukuri na tafi na sai ya gagara sai abin yake har Allah ya kira Allah sai saboda yin fiye da zaman Allah sallallahu alaihi wasallam jara jama'u bil aljuhuri tagaffuqan to wannan za a ga mana halin wanda ya kasa samun zuwa ziyara ne ya kasa samun zuwa ziyara jara jama'u bil aljuhuri sai hawaye sai ta gudana mil aljuhuri gurgudun abinda zai cika maƙibtansa mana hawaye cika da idanunsa suka yi ta gudana tagaffuqan halin tunkuɗan juna hawaye suna ta tunkuɗo juna suna ta zuba don rasa ziyara ɗaya libabin saboda ƙofa gada da tawaye gari mugulakan abin kullewa wajihi magzahu ta fuskar madosarsa mafuskantarsa manufarsa ma'ana da ya sa hawaye yake ta zuba cike da maƙyabtai tare da tunkuɗan juna saboda ƙofa da ta kulle ta fuskar abin dosansa waye abin dosan nasa annabi muhammadu wanda yake nufa zai je wurinsa to over sai aka kore mar saboda kofa da ta wayi gari muglakan abin rufewa fi wajihi magazaru ta fuskar abin nufinsa abin dosansa annabi muhammadu sallallahu an kulle kofa kaga sai kuma kawai bai samu aka bude kofa ya shiga ba ya yi wuluci fayala mashukin layana mutu abokan fayala mashukin ya al'ajabin wannan abun begantarwa wanda layana mu wadda baya zamun ya yi bacci ta harrukan saboda ƙuna da yake tattare da ita na zuciya biramu a shahu ruruwa na ƙunan kayan cikinsa ya staɗiru yana tashin tarbaɗi na ƙunan tashin wukan saboda beginsa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Fayu burrimu sai ya kan ƙulla ƙudurin aniya na tafiya. Fayu burrimu sai ya ƙulla cewa zai tafi wal aqdaru amma ƙaddarori na Allah ta da'arufin ma'adi sai ta rika dawamarwa cikin warware alkawari ko azaman da ya yi na tafiya ya fita duk sanda ya kulla falubrimu duka ba da ba don lokaci ba za mu ta kawo yi amma biramu amuran fa ina mubrimu shi ne a falubrimu sai ya kulla azama cewa zai tafi wurin annabi da ya kulla wal aqdaru su kuma kaddarori na Allah tada'abu sai su dawamar su dawamar fin naqadi cikin warware kudurin nasa kaddara Allah sai ta hana shi tafiya sai yayi kura sai tafi kaddara sai ta hana shi haka ya ta fama a cikin rayuwarsa kuma har ya mutu ya samu waje sai ya ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sani muka kaddarar ta ka ta kaddara mu samu mun ziyarci annabi Allah ka maimaita mana zuwa rawdan manzon Allah da yawa wanda duk ba su samu ba kuma Allah ka kai su barkan sayyidina rasulullahi kadhalika man sadadu kasratu kasratu ubi kadhalika kamar haka nan yake rasa zuwa ziyara din waye man saddatu kasratu kasratu ubi wanda kafarar rubihi yawan zurbansa saddaku suka tsare shi gaba da samun ziyara hubu zunubi innahu kana huban kabira huban kabira ai zunubi ne babba da ma na gaya muku a shirin da ka daɗin ta kenan ƙur'anin ne yawanci take gwada maka in ka iya ta kawai shi kenan inda baka iya wannan baka san hubu zunubi ba ga dai inda wakana huban kabira sai kai ta kame kame to me ne huban kabira kuma ba zunubi ne babba abin da ake magana an gawo ka da yau ta warke wancan ka habisu ka daya abin daurewa ne na daga zunubansa eh kurakuransa kurakuransa sun daure shi shi wannan mai magana gaba da samun zuwa ziyarar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dunubihi abun korewar zurbansa ne zurbansa sun kora shi ya gagara samun ziyarar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ashara man yabki ya ku jama'a wannan da yake ta kuka li faqadi habibihi saboda rasa samun ziyarar masoyinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'u ankum al-awzara ku sarayar da zunubai gabarinku illutumu bihi muddin kuka fake da shi annabi Muhammad mana duk wanda ya fake da annabi Muhammad to ya sarayar da zunubansa babu kai ba zunubi muddin ka fake da annabi Muhammad wala yanahu iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfar fastaghfaru Allah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahima kada wa'ani tabbata duk wanda ya cuci kansa da duk duniya za ta cuci kanta ta doshi annabi Muhammad ta nemi gafar Allah da ka samu Allah mai karɓar tuba mai jinkai wa ungu bi ijzali masubi e masubati ku koma ko kuma in har kuka samu kuka fake da shi to ba ku koma da ijzalin masubati da gwab- da gwaba a lada ma'ana jazir ijzal din nan daga jazila jazilu shukri godiya mai yawa ko to ijzalin masubati za ku dawo da gwaɓaɓɓen lada sakamako wal arzi da kuma abin da kuke bayarwa na ranshe a duniya man zara zai kuri da lakarban hasana to wannan abin da kuke bayarwa kuke ba Allah ranshe din to za ku dawo da shi za ku same shi a gobe kiyama inda kuka fake da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai nuskar fardi akwai mai ita to na wannan fardi ne za ku dawo da rabonku rabo lada mai yawa da rabo mai yawa farbo kaza farbo da faribatan min Allah wannan rabo ne daga Allah ko aha mujawiruhu fi jannatin ayyi jannatin mujawiruhu dukkan maƙocin annabi Muhammad wanda ya maƙwabtaka da annabi fi jannatin wanda yana cikin aljanna ayyi jannatin aljanna kuma matukar aljanna ba ba maganar wasa ba aljanna sosai faɗu ba ne a bikin zararu aljanna ta yi daɗi ta yi ƙamshi tana jiran duk wani bawan da ya samu ziyartar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dole ne na ba da mummunan aiki ba kar ka je ziyarar annabi kuma ka je kana aikata mummunan aiki aikin da mummunan aikin da tu'a ilu farzan wanda za ta wofitar da farillai aikin da mummuna da zai wofitar da farilla aw tuhillu bi sunnati ko kuma ta tauye sunna ba ziyaran ba ma ko aikin haji ne malamai suka ce yin sa in dai bayan zuwa ga barin sallah to aikin haji ya sarara إجمالا أها ضجيعاه abokanen kwanciyar annabi muhammadu su sallam sai na abubakar da sai na umar ke na la kulla amin ka wannan ka sun samu dukkan aminci a ce ga annabi ga ka annabi yana kwanci su sallam in kai ta ƙasar ababuwansa ta nan sai na abubakar yake kwanci in ka taku kaɗan kuma sai ga sayyidina umar ɗaya kawai ba taku ɗaya mata aiki wani na ce kawai wani ne sun samu baiwa iri bi ƙurbin ura saboda kusanci da suka yi da ɗaukaka wato annabin shi ne ɗaukakan ma da baya wal majid da kuma kusanci da suka samu da girma wasu udaddil ma'adi da kuma ɗanɗan shugabanci annabi shi ne ɗanɗan shugabanci samun ma'aftaka da suka yi da wannan ɗaukaka da girma da ɗanɗan shugabanci shi ne manzan Allah to sai ya ba su dukkan aminci da dukkan baiwa a sittul kaufin adda ƙarfi wa haibatin a sittul a fara zai ce gaskiya na damu da baƙin ciki wa haibatin da kuma tsoro nan haibatin tsoro an gane? haba yawa daga habar asinto na gamu da bakin ciki waye bacin da tsoro ya haufin kadda kalbi saboda wani tsoro da ya aga zuciyata udda min kubuli ko min duburi udda an tsaga to kadda ya tsaga li haufin kadda kalbi saboda tsoro da ya tsaga zuciyata a fara huma an aibatin ɗulu gaibatin wanda ɗulu gaibatin tsawon fakewa na an aibatin gabarin samun zuwa madinar annabi muhammadu a fara huma shi ya motsa wannan bakin ciki da kuma tsoro da har ya keta min zuciya ɗin an gari a fara huma ya motsa su wa na bihi na ɗan ko dawakin yaƙi in an hausu ana sukuwa Allah ya ba mu labari wa na bihi na ɗan suna motsa ƙura su kada ƙura wa ma za yi raji ba'adu sahibu shaibatin wai mene kuma daga baya ma'abocin furfura zai tsammani ganin na rasa lafiya na gamu da rashin lafiya da fautin azzi da erewar babbar rabona min ɗibi ɗaibatin daga samun ƙamshin madinar annabi muhammad da ban samu na ziyarce ta ba to sai rashin lafiya kama saboda kubcewa wannan babbar rabo na samun kamshin madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa asbat waqfan sai na wayi gari a tsaye la ajibu wa la ahdi na zama ba na zuwa kuma ba na dawowa ban ba ban tafi ba ko ban da haka dai sai na tsaya cin kawai tare da bakin ciki la ajibu ne ba na zuwa wala amdi kuma ban dawo na gama hanya ne zan tafi ziyara to abin da ya gagara sai ya zama ban tafi ba kuma ban dawo ba inda na fito la ajibu wala amdi wala ya ta inna dahar atin wa zahibu wala ya sa amma duk da haka dai babu ebe kauna tare da ni ban ebe kauna zan samu in ce ba shine ma'anar wala ya sa babu ebe kauna inna dahara domin dama shi zamani atin wa zahibu ai mai tafiya ne mai zuwa ne ko mai tafiya ne shi zamani mai zuwa ne kuma mai tafiya ne ma'ana abinda baka samu ba a jiya watakila yau kai ka same shi abinda kuma yau baka samu ba watakila gobe ka same shi in kai in kai tsawon rai shi ne ma'anar makanisa an kafarci bayani don haka bai ɗaya tsammani ba wala ya aka babu ne da tsammani in na dara domin shi zamani aci mai zuwa ne ba zai mai tafiya abinda ba samu ce ba ka iya samu mai yiwuwa ne ka samu yau abinda yau ne samu ba mai yiwuwa ne in ka kai gobe ka samu waƙadar waƙadar dukkan amalu haƙiƙa gurce-gurce na rayuwa iskan gaskata wani lokaci ina da burin jin kaza wata rana ka ga ya gaskata ya zo ya faru ta ga ya dawo kamar da gaskata shi ya faru cikin gaskata sun gurace-gurace wal ya asu kazibu shi kuma ɗaya bai tsammani ƙarnaki ɗaya bai tsammani da yake zuwa min a raina ƙila bara a ƙarya yake in Allah ya fasa wa illa idan kuma ban samu ba na je ga wannan buri nawa fakan min adirin to yanzu za a yi ta magana wadda za a koyar da al'ummar duniya wadda duk wadda samu ta je ziyarar manzon Allah ya ce wa illa in har ban samu buri na ci gaba to fa kan min abin ai da yawa za ka ga mutum gashi nan a halarce wawa gaibu amma babu shi gashi ba a halarce da ku amma babu shi saboda ne saboda yana nan tare da ku amma zuciyar da ta tafi wani da haka ganin nan a nan kundulus spain amma zuciya ta kana wurin masu Allah da haka ashe ba da damuwa gane bayani shi ne magana kawai to mu ma nan in baka samu ka je ka ziyarci annabi ba to jikinka yana nan zuciyarka killata fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'uftu عن كل الذي هو واجب ضعفت لا يلوني لا كذا عن كل الذي هو واجب daga duk abin da ya zama wajibi a kaina ake nema in sauke shi farilla ne a kaina na kasa ban iya kawo shi ba kaji tawadu na bayan Allah menene na wajibin na daga yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falawatu kawai sai na rika nuni ana ji sai dai ka nuni kawai talwi ad-darurati nuni amma irin na tilas na dole ya same ni ne kawai a dole bil ba'd da wani sashi an gane kuwa ma'ana tun da abin da ya zama wajibi a kai ba na yabon annabi muhammadu da faɗin darajojinsa da isansa da cikarsa tun da na gagara wanda ke wajibi a kai na falon wato sai da rika nuni da irin darajojin da isan da cikar sai da rika ishara da sutur da bari iya kawowa duka ba falon wato sai da rika nuni talwi a darurati amma nuni na dole tun da dole ya same ni bari iya kawo shi yadda yake cip ba sai da rika nuni nunin dole bilbadi da wani abu na darajar da isan da cikar da ɗaukakar da kamalar da komi wani ba duka ba wane ni in kawo duka wanda shi ne ƙarshen wannan baituka muna sa ran maulidin gaba za mu ɗaura inshallah gobe ma inshallah muna da maulidi a can shingel daga za mu je mu ci gaba inshallah a can ranar asabar akwai maulidi aina sai mu sake gari ko a ce ku ne ko farko kar mu gari ko da zama da ba ai ba da kiyaye ku sani kullum ana mai yana da musamman yau da ne na kawai da manta ne a ce ku ne to idan Allah ya kai mu ana gayyatar duk wani masoyin manzon Allah maulidi irin wanda muka yi a yanzu a makarantar Atiku Memorial ranar Asabar in Allah ya kai kowa an ba shi goronsa tun daga yanzu sannan washe gari ba in uzuri ya hana mutum zuwa Atiku Central ko to sai Central Primary School JSS don haka in an gina a tinku sai na central insha Allah ta bari wannan shi ne ƙarshen wannan majalisi za mu taƙaita a nan sai gobe in mun haɗu insha Allah a wancan gari na mere can shingen to amma gaskiya mun daɗe ba mu ci goro ba a wurin majalisai yau za mu ɗanci goro ana jina za mu ɗan tauna goro yau an kwan biyu ba tauna goro ba kowa kar a yi ture-ture kowa zai samu ana ga wasu suna rejin buɗe hannaye kowa zai samu insha Allah yana zaune goron sai sai same shi La ilaha illallah Muhammadun Maulana لا لا إله إلا الله محمد مولانا لا لا إله إلا الله محمد مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا لا إله إلا الله بسم الله أشكر المريد بسم الله أشكر المريد بسم الله أشكر المريد فارتجي بفضله المزيد مولانا يقول إبراهيم نزل العاجل يقول إبراهيم نزل العاجل يقول إبراهيم نزل العاجل قدرنا بدرنا الوحاج مولانا سألت الغيب المريد سالتو ايدي فالمريدة سالتو ايدي فالمريدة من جوده ما أجاز العديد مولانا من بعد بسم الله ثم الحمد من الرحمن بسم الله ثم الحمد من بعد بسم الله ثم الحمد لله في القول العظيم المجد مولانا من العلوم ومن الأرزاق من العلم ومن الأرزاق من العلم ومن الأرزاق مولا ومن محاسن الأخلاق مولانا نصيحة مني إلى إخواني نصيحة مني إلى إخواني نصيحة من ليلى إخواني فلتمسكوا طريقة التجار مولانا أسأل بالله وبالرحمن أسأل بالله وبالرحمن أسأل بالله وبالرحمن وبالمهيمن وبالمنان مولانا فلست في أجل الطريق تربع فلست في أجل الطريق تربع فلست في أجل الطريق تربع إلا إذا كنت دواما تسلو مولانا لا تلتنا وغيره في العمر لا تلتنا وغيره في العمر لا تلتنا وغيره في العمر ولا أروب منة للغير مولانا لا لا إله إلا الله محمد مولانا
سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله الحمد لله الحمد لله